أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna shida ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da biyu mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ankabuti a cikin kissa ta biyu a cikin wannan sura dai ita ce kissar annabi ibrahimu alaihi salam mun kwana a cikin wannan kissa ta annabi ibrahimu alaihi salam da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani akan kissar annabi Allah annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amana lahu lut annabi lutu amana ya ba da gaskiya lahu ga annabi ibrahim ma'ana yana cikin mabiyan annabi ibrahim shi annabi lut amana ya yi imani subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari dangane da annabi ibrahim cewa annabi lut ya yi imani da shi ya ba da gaskiya da shi aka ce shi annabi lut innahu ibnu akhi ibrahim dan dan uwan annabi ibrahim ne dan dan uwa annabi Ibrahim ne aka ce shine Lut dan Harana dan Azar dan uwan baban annabi Ibrahimu alaihi salam aka ce a wannan lokacin ba wanda ya imani daga cikin jama'ar annabi Ibrahimu in ba shi annabi Lut ba Sara mata annabi Ibrahimul Khalil akwai magana kowa ya tabbatar da suna ingantatta a Bukhari hadisi ne ingantacce wanda ya zo a sayi Bukhari cewa watan annabi Ibrahim na tabbatar da cewa tana kan addinin shi to kuma nan an ce ba wanda ya imani da annabi Ibrahim sai shi annabi Lut to ya za a hada tsakanin wannan ayata fa amana lahu Lut wadda aka fassara cewa a wannan lokacin ba wanda ya imani da shi in ba annabi Lutu ba ya za a haɗa tsakanin su da wancan hadisin wanda ya zo ingantacce lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya shuɗe ta Misra akwai wani sarki mai kama karya wanda yake kwace matan mutane na amfani da su wannan basaraken to ana na aka mishi labari cewa wani bako ya taho tare da wata mata kyakkyawa watan sara ce sai da sara mata annabi ibrahim to shine sai aka je aka kira annabi ibrahim da aka kira annabi ibrahim sarki ya yi interview da shi me ya alaƙa da wannan mata wadda wadda aka ganka tare da ita yace a ai uhuti ya uwata ce to da ya ba da amsa cewa ya uwarsa ce dan in ya ce matarsa ce a kwace ta ai aikin banza da ita kuma a kashe shi wannan al'ada wannan basarake kenan to shine sai ya ce a uhuti ya uwata ce to da Annabi Ibrahim ya dawo wajen ta yace to kinji kinji sun kira ni sun tambaya nike da ke na ce ke ya uwata ce don haka falatu kazzibini karki karyata ni ni ga abin da nace a samu matsala tsakanin jawabi na da naki don haka karki karyata ni kuma huskar cewa wata ke wata ce fa innahu laysa ala wajhi al-ardi mu'minun ghairi yau a bayan ƙasa ba wani mumini in ba ni da ke ba in ba ni da ke ba to kaga za a hada kuma fa amana lahulo fa amana lahulo kuma nan ya ce wato laisa ala wajhi al-ard mu'minun ghayri wa ghayri fa anti ukhti bi dini ke uwa ta ce addini to aka ce to yanzu ya za a hada tsakanin wannan aya da wannan hadisi ingantacce na bukhari sai aka ce to zai iya yiwa wala Allah wallahu a'lam Allah shine masani zai iya yiwa yana nufin annahu laisa ala wajhi al-ard zawjani ala al-islami ghayri wa ghayri yana nufin yau a duniya kaka ba ma'aurata miji da mata musulmi in ba ni da ke ba aka ce watakila shi yake rufi miji da mata musulmi zaujani miji da mata musulmi a bayan ƙasa babu in ba ni da ke ba to saboda haka annabi lutu alaihi salamu ya yi imani da annabi ibrahim har suka yi hijira tare suka tafi can ƙasar sham daga ƙasar iraq nan ƙasar iraq suke to sai annabi ibrahim ya yi hijira kuma annabi lutu ya bi shi suka tafi tare to a nan ne ma aka aiko shi annabi lutu din zuwa ga mutanen saduma ya zauna yana musu wa'azi kamar yadda duka za mu ji shine fa amana lahu lut lamma da'ahum ibrahimu lamma da'a ibrahimu qaumahu amana bihi watan ibnu akhihi haran watan lokacin da annabi ibrahim ya kira qaumahu mutanansa amana ibnu akhihi dan dan uwansa watan Haran sai ya imani da shi wane ne dan dan uwan nashi huwa Lut ne annabi Lut wanda aya ke karanta mana nan wa qala inni muhajirun ila rabbi wa qala sai yace wasu suka ce annabi Ibrahimu ne yace wasu kuma suka ce a'a bamiri dai zai koma ma aqrabul mazkuraini an ce fa amana lahu lutun annabi lutu ya yi imani da annabi ibrahim to tun da aka ce wa kala kawai sai suka ce alamiri zai koma makar muskuri wa aka ambata farko yanzu daga karshe karshe lut shine karshe wasu kuma suka ce a'a siyaki ne ya tabbatar da annabi ibrahim ne shike da lamirin kala yace inni muhajirun ila rabbi daka ibn abbasin radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu إني مهاجر إلى ربيتي يحتمل أوض الدليل فيه على لوط لأنه أقرب المذكورين كما زي إيه يوا النبي إبراهيم دلي كما يدي ابن عباس يتي الضحاك يتي فآمن له لوط وأن أكبوي لمير النن وتنشين النبي إبراهيم شيء أكي دا وأن وقال إني مهاجر إلى ربي sannan kuma Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da bayanin hijirar da annabi Ibrahimu ya yi daga tsakiyar Iraki har ya zuwa ƙasar Sham watan dan neman yadda Allah domin addinin musulunci ya ɗauku domin tabbatuwar addini ya samu ƙafa mai dagewa a cikin addini don haka ya zaɓi ya hijira ya bar mutanensa wa qala yace inni muhajirun min qaumi ila rabbi zuwa ga ubangijina ila haisu amarani rabbi zuwa inda ubangiji na ya umarce ni kaga muhajirin ila rabbi in kana ɗaukar duk inda ka ga alkur'ani zahirinta ire-iren waɗannan wurare mutum ya kafa hujja da su ya muhalla bigire to kuskure ne dan mutum ya ce watan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inni rafi'uka ilayya ko kuma barrafa ahullahu ilaihi da sauran duk waɗannan ai dalilai ne hujjoji ne na cewa Allah yana sama gashi ma ya ce ya ɗaukaka watan annabi isa ilaihi zuwa gare shi kuma tare da hadisi ingantacce ya tabbatar mana ya tabbatar mana da ila annabi isa yake hadisin isra'i da mi'raji maza Allah sallallahu ta'ala wasallam ya faɗi inda annabi isa yake yace na sami annabi isa da haya a sama ta biyu a sama ta biyu to sama ta biyu ne Allah yake don haka ne kenan yanzu inni muhajir watan barfa Allah ilaihi a kafa hujja da cewa ai Allah yana sama gashi ma yace ya daukaka annabi Isa zuwa sama to kaga wannan duka ba hujja bane duka ba hujja bane in ka ce karki wannan hujja to wannan inni muhajirin ila rabbi sai ta zo ta tare gaban ka in ya zaka yi da wannan ita kuma wancan barfa Allah ilaihi ita waccan ilat lamiri ta jarranta ko to wannan watan inni muhajirun ila rabbi ita suna zahiri matajaranta fafirru ila Allah ku yi gaugawa ila Allah zuwa ga Allah ba kuma sama za a tafi ba kuma kaga ita suna zahiri ta jarranta ita waccan lamiri ta jarranta to ita wacce ta jarranti suna zahiri fafirru ila Allah inni zahibun ila rabbi to wanda ita kuma ina ina za ta tare da annabi ibrahim ba sama ya tafi ba ƙasar sham ya tafi fakirru ila allah ku yi gaugawa zuwa ga ubangiji ma'ana ku yi gaugawa zuwa ga da'ad da za ta sadar da ku da allah tabaraka wa ta'ala shine ma'ana fakirru ila allah ko kuma inni muhajirun ila rabbi ai ila haitu amara ni rabbi zuwa inda ubangiji ya umurce ni ai ya tafi sham din ma allah ne ya ce ya tafi sham to tunda umarnin Allah ne ya tafi da shi can ya kai shi can sham don haka sai ce inni muhajirin ila rabbi ai ila haisu amarani rabbi zuwa inda Allah tabaraka wa ta'ala umurce ni wa hajara qaumuhu wa hajara min sawadi al-iraq ila sham annabi ibrahim ya kaurace ma mutanen sa ya hijira daga tsakiyar iraq zuwa sham innahu huwal azizul hakim innahu haƙiƙa shi ubangiji huwal azizu shine marinjayen sarki bi mulkihi a cikin mulkin sa domin annabi ibrahim abin da yake nema karfafa yana neman karfi abin da zai karfafa shi akan bin Allah don haka in bai yi hijira ba ba zai samu dagewa ba a cikin bin Allah zai samu tsangwama zai samu watantankiya don haka yace bari ya zabi yayi hijira domin ya samu ƙarfi cikin bin Allah za ka ma sai ya ambaci izza walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin yace innahu huwal aziz haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine marin jayin sarki bi mulki a cikin mulkin sa al hakim kuma gwani fi sun'ihi a cikin aikin sa ma'ana hakimu gwani ne cikin aikin sa duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya aikata da abin da ya faɗi za ka ga akwai hikima a ciki don haka a cikin aikinsa hikima a cikin zantukansa hikima kharaja ibrahim min al-iraq ila sham annabi ibrahim ya fita daga iraki zuwa sham wa qala innahu zahibun ila rabbih yace zai tafi zuwa ga ubangijinsa li'annahu zahibun ila talabi mardatihi domin ya tafi ne zuwa neman yadda ubangiji wa taqarrubi ilayhi da kuma neman ibada da kusanci ilaihi zuwa ga Allah Allahu laysa lahu makanun wala zamanu shi Allah tabaraka wa ta'ala bai da wani keɓantaccen wuri bai da kuma zamani ya wadatu ga barin wuri ya wadatu ga barin zamani domin yana nan tun ba wuri yana nan tun ba zamani subhanahu wa ta'ala don haka in kana son ka ƙara gane wannan aya cewa watan inni zahibun ila rabbi ko inni muhajirun ila rabbi to shine shehu radiyallahu anhu sai ya kawo wani hadisi na wanda ke cewa faman taqarraba ilayhi watan duwan wa ma yazalu abdi ya taqarrabu ilayhi bin nawafil watan abdi bawa na bai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har in so shi in taqarraba ilayhi shibran taqarrabu taqarrabtu ilayhi zira'an watan taqarrabtu ilayhi taqarrabtu ilayhi zira'an sannan kuma har ya zuwa ƙarshen dai wa in taqarraba ilayhi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan duka wannan hadisi yana karantar da irin kusanci duk wanda ya zo mani yana sauri watan ya kusanta da ni kamar taƙa ni kuma zan kusanta da shi da kamar kamu misali Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗin haka daidai yadda ka kusanta da ubangiji tabaraka wa ta'ala haka zai tsananin kusanto ka da yaddarsa da yaddarsa da da da karɓarsa gare ka to shine ma'ana ba don Allah tabaraka wata'ala yana da bigiri ba idan faman tawajjaha ila Allah tabaraka wata'ala fa huwa zahibun ila Allah duk wanda ya tasamma Allah da ibada da neman yaddarsa fa huwa zahibun ila Allah ya tafi zuwa ga Allah kenan shine manan watan irin maganar Annabi Ibrahim haythu kana Ibrahim safar ila Allah tabaraka wata'ala sai da Annabi Ibrahim ya tafi yayi tafiya zuwa ga Allah tabaraka wata'ala amma fa kasar Sham ya nufa أسى الشام ينفى إنه هو العزيز الحكيم وهبنا له إسحاق الله تبارك وتعالى يقول لوكتين النبي إبراهيم يقول شيء ومتاننسا يبقى إراب يجي هجرة زوا الشام to sai muka bashi muka yi masa baiwa ma'ana tasliya ce sakamako ne ba ya rabu da 'yan uwansa ba waɗanda yana son su ga kawazucinsu ga kaza ga soyayya ga sabo ga komi to aiko zai shiga wani hali sai Allah ta'ala ya ce to wannan kawazucin bari mu musanya ma shi da baka wata baiwar da za ta hana ka wancan kawazuci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mai baiwar waɗannan da da jika annabi ishaqa shine wa habna lahu ishaqa muka yi mai baiwar annabi ishaqa wa yaquba da kuma ɗansa annabi yaqubu kamar yadda wata aya ke cewa falan ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya lokacin da annabi ibrahimu ya kaurace mu mutanansa watan da abinda suke bauta ma ya kaurace musu gaba ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe shi ya bashi abinda zai zama masa sanci damuwa da kawazuccin yan uwansa da ya saba da su zaka sai muka bashi watan annabi yaquba muka bashi annabi ishaqa muka bashi annabi yaquba kowanne kuma muka yi masa watan gatanci muka bashi annabta ai ya samu ƴaƴan bayan ya tsufa wannan baiwa ce mai zaman kanta bayan ya tsufa shekara ɗari da wani abu matarsa shekara tis'in da wani abu amma kuma ya samu ɗa tsakaninsa da shi da matarsa mai shekara kusan ɗari shi kuma ya haura ɗari wannan baiwa ce to haka Allah ta'ala ce wa habna muka yi baiwa da hu ga annabi Ibrahim Isaka da Yakuba sannan kuma sai wata aya ce kullun ji Allah nabiya wata baiwar kuma kuma kowanne daga cikin zai muka sanya shi ya zama annabi saboda haka lokacin da ya rabu da mutanensa watan Allah tabaraka ta'ala ya sanyaya idaniyarsa da bashi da salihi kuma annabin Allah sannan kuma dan kaji wani gatanci da isa daga ubangi tabaraka wa ta'ala kuma dan kuma ya haihu shine annabi ishaqu ya haihu annabi ibrahimu na raye kuma shi ma dan ishaqan shine yaqubu kuma ka bashi annabta duk annabi ibrahimu yana raye da ka yace wa hamna lahu watan ishaqa wa nuri yace wa hamna lahu yaquba ishaqa wa yaquba nafila muka bashi ishaqa sannan wa yaquba kuma muka bashi annabi yaquba nafilatan dadi bayan mun bashi annabi ishaqa sannan kuma ka bashi aqubu dan ishaqa din nafila dadi wani ne ce fa basharna ha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub ita ma ta annabi ibrahim din da ta taho tai ta kai da kuma tana ta hidima tana ta hidima ta kai da kuma da baki shi mala'iku ne sai Allah ta'ala yace su mata bushara ke muna miki albishir zaki samu da bayan ɗa ma za ki ga jikanki wa min wara ishaqa yaquba eh don haka aka haifan masa yana a raye domin idaniyarsa ta yi sanyi da aka kasancewar annabi ishaqa annabi yaqubu dan ishaqa ne nassi ne na alqur'ani domin wasu malamai suna da magana wadda maganan nan ba za ta yi ta yi karo da alqur'ani ba cewa yaqubu ba dan ishaqa bane a'a dan ibrahimu ne shi ma saboda an ce wa hamna da ishaqa wa yaquba ishaqa wa yaquba sai wasu malamai suka ce a'a ai dukan su diyan annabi Ibrahimu ne ba ɗa da jika ba ne, a'a, malamai suka ce abin da yake matabbaci, aya alkur'ani ce ta tabbatar da Yaqubu ɗan Ishaqa ne, sannan da hadisi ingantacce ya tabbatar da kaga dai cewa am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا wa nahnu lahu muslimun wannan aya karara tana tabbatar da annabi yaqubu dan dan annabi ishaq ne ba dan annabi ibrahim ba sannan kuma hadisin bukhari da muslim hadisi ingantacce a bukhari ingantacce a muslim annabi alaihi salatu wassalam yana cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alaihi salatu wassalam sani dai mai girma ɗan mai girma jikan mai girma tattaɓa kunnen mai girma shine yusufu yusufu ɗan yaqubu yaqubu ɗan ishaqa ishaqa ɗan ibrahimu alaihi salatu wassalam kaga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi ingantacce ya tabbatar da yaqubu ɗan ishaqa ne ba ɗan annabi ibrahim bane saboda haka akwai wata riwaya wadda aka riwaita cewa watan aufi al-imam al-aufi daga ibnu abbas cewa ibnu abbas ya ce wa habna lahu ishaq wa yaquba da dai wannan aya yace huma walada ibrahima su biyu walada ibrahima ya biyu ne na annabi ibrahim a abdullahi ibn abbas ya faɗi haka sai malamai suka ce a su sun fahimci abin da abdullahi ibn abbas ke nufi abdullahi ibn abbas yana nufin a'a fa ma'anahu anna anna waladal waladi bi manzilatil walad ai ya dauki dan da a matsayin da ba haka bane da yana zama dan da na zama matsayin da don haka annabi a shi Abdullah ibn Abbas ya ya buge gaba ɗaya ya ce walada Ibrahim ma'ana hukunci akan dan da yana matsayin da to akan haka amma ba dan haka ba ai wanda bai kai tahinta alqur'ani ba ma ya san wannan balle ta hintar alkur'ani abdullahi ibn abbas ba zai yi a ce abdullahi ibn abbas bai san haka ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hamna lahu ishaq wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwa wa ja'alna sannan wani gatanci da muka yi masa muka sanya bancin waɗannan biyu duk mun san ya su annabawa sannan kuma muka sanya annubuwata dukkan annabawa ga baki ɗaya fi zurriyatihi a cikin watan zurriyar watan annabi Ibrahim ne eh fa kullul anbiya ibada Ibrahim min zurriyyatihi dukkan annabawa bayan annabi Ibrahim daga zurriyarsa ne Ibrahim wa atahu Allah Isma'il wa Ishaq shi annabi Ibrahim Allah ya bashi ƴaƴa biyu wato annabi Isma'ila da annabi Ishaqa Isma'ilu abul arabi shi Isma'ilu shine kakan larabawa kakan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ishaku shi kuma nabi ishaku abu ya aquba baban ya aqubu ne wa yaqubu huwa isra'ilu shi yaqubu shine isra'ilu walidu bani isra'il shine mahaifin bani isra'ila kakab din su duk annabawan da aka yi a cikin bani isra'ila jikokin yaqubu ne jikokin ishaku ne jikokin annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam wal kitaba kuma kacokam gabaki ɗaya duk littattafan da muka saukar mun sanya su fi zurriyatihi cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam wannan malamai suke cewa wannan shi ma wata ɗaukaka ce da daraja Allah tabaraka ta'ala mai girma ya ba annabi Ibrahim bancin ya riƙe shi ba daɗi sannan kuma ya sanya shi imaman inni ja'iluka lin-nasi imama ya sanya shi imami wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ya riƙe shi kuma ba daɗi tare da haka kuma ja'ala fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya annabta kakab a cikin zuriya annabi Ibrahim littattafan da Allah ya saukar ga baki ɗaya cikin zuriya annabi Ibrahim don haka ba wani annabi bayan annabi Ibrahim alaihi salamu face daga tsatson annabi Ibrahim ne don haka dukkan annabawan banu Isra'ila suna ‘ya'yan Yakubu ne ya ka zo kasawa dukkan annabawan banu Isra'ila da aka yi watan daga ‘ya'yan Yakubu ne ɗan Ishaq ɗan Ibrahim har annabin ƙarshe a cikin banu Isra'ila shine annabi Isa alaihi salamu annabi Isa alaihi salamu shine annabin ƙarshe a cikin annabawan banu Isra'ila to gashi ƙarara ya hau shine Isa ibn Maryam cikin jama'arsa yana wa'azi yana sanarwa yana yana bushara da annabi balarabe ƙurashi hashimi cikamakin annabawa gabaki ɗaya sayyidu waladi adama fi duniya wal akhirah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa alaihi salamu yana bushara wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad wanda dukkan waɗannan darajoji cewa daga quraishu daga banu hashim domin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi girma da darajarsa yace Allah ya zabi daga ɗiyan annabi Ibrahim ya zabi annabi Isma'ilu daga cikin Isma'ilu ya zabi banu Kinana daga banu Kinana ya zabi Quraishu daga Quraishu ya zabi banu Hashim daga banu Hashim ya zabe ni ban gushe ba ina zababbe daga zababbu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan annabi sallallahu ta'ala sallam yake faɗa wata jijiya ta danganta ba ta taɓa rabuwa biyu ba a cewa da ƙani sun fito daga uba ɗaya zariya ɗaya kaga an rabu kenan wanda yayi nan wanda yayi nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni cikin bangaren da yafi daraja har ya fitar da ni daga iyaye na ina tsarkakakke daga tsarkakakku musaffan muhazzaban la tatasha'abu shubatan illa kuntu fi khairihima don haka annabin ƙarshe cikamakin annabawa shugaban ɗiyan Adamu a duniya da lahira wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi daga zaɓaɓɓi daga larabawa sai ya zamo shi kuma daga sulalan annabi Isma'il. To kaga wancan duk cewa annabawa gabaki ɗaya na banu Isra'ila daga tsatson annabi Ishaq ne to samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a sashen annabi Ismailu duk ya biya waccan daraja hadda doriya. Duk ya biya waccan daraja hadda doriya domin dukkan annabawa gabaki daya dukkan su gabaki ɗaya mataimakan manzan Allah ne. Mataimakan manzan Allah ne, manzan Allah ne shugaban su. Kuma Allah ne ke faɗa musu cewa watan su mataimakan annabi ne sallallahu ta'ala alaihi sallam kuma risalar su ba famanan bace. A'a, risalar su tana da lokaci. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين wannan yarjejeniya ba annabin da aka riƙi yarjejeniyan nan a kan shi duk annaba a rike yarjejeniyarsu a kan shi ba maza Allah ba annabin da Allah ya aiko sai ya yarjejeniya ka yadda annabi Muhammadu in ya taho za ka aje abin da kake tare da shi ka bi shi ka yi imani da shi ka zama cikin mataimakansa annabi ya ce na yadda ka yadda to mu kulle yarjejeniya a aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qala aqrarna qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to kaga cewa Allah ya riƙe alƙawalin annaba ka kafin su akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah ya zo za su jingina abin da suke tare da shi kenan an nuna musu kar su dauka nasu fa famanan ne har abada ana karantar da su a'a akwai wanda ke da famanan din in ya zo su aje su bi shi su karbi nashi to ai wannan daraja ta wuce duk wancan daraja gaba ke daya sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kadai ne a diyan annabi Ismailu amma Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ga duk duniya lokacin da duk waɗancan manzanni alaihi wassalatu wassalamu gabaki ɗayan su Allah tabaraka wa ta'ala kowanne zai aiko shi zuwa mutanensa zuwa garinsa zuwa watan duk dai inda yake ko kabilarsa ko wani amma fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira saboda haka waɗancan gabaki ɗaya watan dubu hudu na na na manzanni gabaki ɗaya ko kuma shekaru dubu hudu gabaki ɗaya dukkan su gaba ɗaya na annabtar banu isra'ila ne to annabtar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk ta shafe wannan domin shi manzo ne na danganawa har zuwa alkiyama kuma kowane annabi ma an karantar da shi cewa watan risalar shi ba dindindin ba ba dindindin ba ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke da risala ta dindindin da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin wa atainahu wata mun bashi ajrahu sakamakon sa shi annabi Ibrahim fid dunya a cikin duniya huwa sana'ul hasan kyakkyawan ambato dama ya ce wa alli lisana sidqin fil akhirin watan lisana sidqin lisan sirkin aliyya watan harshe ambato na gaskiya ambato na ɗaukaka duk wanda zai ambaci annabi ibrahim ya zama ambato ne na gaskiya don haka ma sai ya zama duk masu addini kowa na jingina kansa da annabi ibrahim to wannan mun bashi ajrahu sakamakon bin da ya mana in ji Allah fi duniya a duniya ya samu kyakkyawan yabo a cikin dukkan masu addinai talibanu isra'ila Yahudawa su ce annabi Ibrahim nasu ne, Nasara su ce annabi Ibrahim nasu ne, mushrikan larabawa su ce annabi Ibrahim nasu ne, har Allah tabaraka wata'ala ya ce, haba in kuna so annabi Ibrahim ya zama naku ko ku zama na annabi Ibrahim to ku aji shirka. Domin ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. kaga an ba kowa amsa cikin wannan aya annabi ibrahimu ba bai hude bane annabi ibrahimu ba ba nasari bane annabi ibrahimu ba mushriki bane kamar yadda mushrikan laraba suka mushrikai to kowa dai na ta neman hada kansu da annabi ibrahimu shine kikkiawan batun da muka bashi shine wa atainahu ajrahu fid dunya wata latifa da ke cikin wannan aya in ji malamai watan annabi ibrahimu duk yanayin da ya samu kanshi lokacin da Allah ya aiko shi sai da Allah ya musanya mashi da wani yanayi wanda ya fi wannan duk yanayin da yake ciki fa sai suka fara lissafi suka ce lokacin da watan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mutanen annabi Ibrahimu za su jefa shi a cikin wuta suka jefa shi cikin wuta kakab bai da magoyi ba shi kadai yake wahidan faridan shi kadai yake bai da magoyi ba amma daga baya bayan Allah ya tsamar da shi daga wutar fabaddala wahdatahu bil kafra wannan kadaicin na shi kadai ne bai da magoya baya sai da Allah ya cika duniya da magoya bayan Annabi Ibrahim gaba ɗaya kaga Allah tabaraka wata'ala baddala jami'a ahwali ahwali Ibrahim fi dunya bi addabiha da kishiyarta lokacin da yake shi kadai bai da magoyi ba sai daga baya kuma Allah tabaraka wa ta'ala wannan kadaicin ya musanya mashi shi da yawa har ya cika duniya da zurriya annabi Ibrahim ya cika duniya da zurriya annabi Ibrahim sannan lokacin da watan mutanensa suka zamo gashi shi kadai ne mutanensa batattu ne masu batarwa ne har da ciki akwai dan uwan babansa Azar amma waɗannan makusantan waɗanda suke batattu masu batarwa sai da Allah tabaraka ta'ala ya musanya ma annabi Ibrahimu da shiryayyu masu shiryatawa kuma cikin makusantan nashi sai gashi cewa Allah ya sa daga zurriyarsa Allah tabaraka ta'ala ya sanya littafi ya sanya annabta a cikin zurriyar annabi Ibrahim kaga da ko ya taso a cikin mutanen da duka balin mudallin sai gashi Allah tabaraka ta'ala ya tayar da hadinal muhtadin shiryayyu masu shiryatarwa kaga nan kuma sakai yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa annabi Ibrahim da farko bai da dukiya bai da dukiya amma shi ma wannan rashin dukiyar sai da Allah ya musanya masa ya koma cikakken attajiri mai kuɗi annabi Ibrahim sai da ya koma mai kuɗi wanda wanda da dukiya da alfarma su ne jin daɗin duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya mai yawa har ta zamo an ce dabbobin annabi ibrahim ba wanda ya san adadin su in ba Allah ba shi kan shi annabi ibrahim bai san adadin dabbobin shi ba in ba Allah ba ba wanda ya san adadin dabbobin annabi ibrahim tsakanin shanu da raƙuma da tumaki da awaki waɗanda su ne mawashi annabi ibrahim bai san adadin su ba kai har ya kai an ce akwai yana da kare dubu goma sha biyu mai tsaron tsakanin gona da bisashe yana gadin gonaki da bisashe wajen dubu goma sha biyu saboda yawan dukiya annabi ibrahim wanda da can baya da komai na dukiya amma allah ya musanya masa rasa- rashin dukiyan nan watan da dukiya mai yawa sannan kuma watan ya koma allah ya ba shi kyakkyawan bato ya ambace shi za a yi salati ga annabawa sai an haɗu da annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalamu har ya zuwa ranar tashi alkiyama har ana kiran annabi Ibrahimu shaikhul mursalin dattijon manzanni dattijon manzanni wanda bayan da ya zamo ba wanda ya san shi yana magana annabi Ibrahim maganganun mutanensa za su nuna ba wani fitacce ba ne sananne amma bayan haka annabi Ibrahim ya zama fitacce sananne wanda ba a ambaton addinin Allah ba ambaci annabi Ibrahim ba domin cewa sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ai kai da jin wannan ibarar ta nuna malamai suka ce wani mutum ne wanda ba a san shi ba yuqalu lahu ibrahim wani mutum wani matashi ko wani mutum wanda yake ambaton su ana ce da shi ibrahim ta cewa ana ce da shi ibrahim ba sanan ne bane amma daga baya Allah tabaraka wataala ya musanya masa wannan halin ya zamo ma'abuta addini ba za su ambaci addini ba kowane iri ne sai ambaci annabi watan ibrahim alaihi salamu sannan duk abin da Allah ya yi masa a nan duniya ya ba shi kyakkyawan ambato ya ba shi dukiya saboda dukiyarsa fa kamar yanzu ka yi bako maza maza ka ɗauko mai fiye wuta a cikin firijin ko ka ɗauko mai fiye wuta a cikin kula haka annabi ibrahim yake jin kawai da ya yi baki biyu kawai a kama bijimin sa sai kawai a yanka kuma da bisa an ja abi ijlin hanis saboda kasaita ba ba maganan an yanka ba an zo da shi kawai kawatacce saboda haka kai ka san akwai kasaita a nan gurin ta ji ba a yi magana an yanka ba balle a yi magana an feɗe an dafa a'a kankace komai sai gashi an zo da kawataccen sa wannan yana nuna kasaitar annabi ibrahim alaihi salam to duk wannan allah ta'ala ce bata tsaya nan ba wa innahu fil akhirati lamin salihin wa innahu haqiqa shi annabi ibrahim fil akhirati al akhirah bayan bi ya hada arzikin duniya wanda ya sadatta da arzikin lahira da arziki mawadaci ga wadata ga komai ga mata wadda take saliha ga kyakkyawan ambato a cikin mabuta addinai duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan duk a duniya ne wa innahu fil akhirati lamin salihin al annabi ibrahim yana cikin lamba ta farko ta salihai kamar yadda aka yi bayanin as-salihina watan ita salaha maratibu ce martabobi ce masu martaba ta ƙoli a salaha su ne annabawa da haka ita ita salaha watan ba a ƙure ta da haka daidai girman matsayi daidai girman ita salahar da haka za ka ji kowane annabi ma yana roƙo ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف كينينا وألحقني بالصالحين النبي إبراهيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين سنا وتندك لأن باك من المكرم تعالي قباتا suna addu'a Allah ya riskar da su da salihan bayi ma'ana masu martaba ta ƙoli a salaha su ne annabawa.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
Allah tabaraka wa ta'ala ya gama kissanta mana kissar annabi Ibrahimu alaihi salamu da abin da Allah ya girmama shi da shi a duniya wani wuri ce wa nan ya ce wa adina wa ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin wani wuri ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a wurare da yawa yadda ya ba annabi Ibrahimu a duniya kuma ya ba shi kyakkyawa a lafira tabbatar da shi cikin zumra ta mafi girman salihan bayi su ne annabawa alaihi salatu wassalam wannan ita ce ƙarshen kissar annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalamu wanda ita ce kissa ta biyu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissar ta mana yace wa lutan id qala li qaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa lutan ambaci annabi lut wannan nasba wa lutan an nasbance shi ne bi takdiri wa واذكر أنبشي لوطا النبي لوط كو قصة لوط قصة النبي لوط أتسمى wannan sura ka ambace ta wasu kuma suka ce a'a abin da ya nasbanci wa lutan ba ana maganan an an yi bayanin annabi nuhu ba an tseratar da shi ba fa an jainahu haka ma annabi ibrahimu aka tseratar da shi daga wuta wa lutan shi ma annabi lutu an tseratar da shi daga halakar wadda aka yi wa mutanensa don haka walutsar shi ma an jaina mu mun jeritar da shi wasu kuma suka ce a'a waskur lutsan an bashi annabi lut shine watan fi'ili abin kaddarawa wanda ya nasbanci lutsan din nan iz qala li qaumihi kamar yadda muka ambato can baya da aka ce fa amana da bulu an san wane ne annabi lut dan dan uwan annabi ibrahim ne dan dan uwan annabi ibrahim ne shi annabi lut alaihi salam to shine Allah tabaraka wataala ce ka ambaci kisar annabi lutu is qala liqaumihi lokacin da ya faɗa wa mutanansa innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin aka ce to nan annabi anan annabi lutu bai fara da abinda annabawa ke farawa da shi ba jigon abinda aka aiko su da shi shine tabbatar da tauhidi sai aka ce to ai dama shi aikinsa ne domin ma'aikaci ne mataimaki ne ga annabi ibrahimu cikin yada kira zuwa ga tauhidi to haka ya saba kira zuwa ga tauhidi amma wannan wa'azi dai na abin da yake fuskanta na mugun aikin mutanensa don haka sai aka fara ambatonsa amma a wata sura kuma za a ji shi ma ya fara kamar yadda dukkan annabawa jigon risalar su kira zuwa ga tauhidi shine wa'budullaha ku bauta wa Allah ku dainta Allah tabaraka ta'ala. lokacin da yace mutanen sa innakum haqiqa ku la ta'tuna al-fahishata kuna zai kewa wannan mummunan aiki adbarar rijali shine zai kewa duburorin mazaje ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin aikir da wannan mugun aiki wanda ba ku taba ji ba ko a tarihi wata al'umma ta aikata wannan mugun aiki na liwadi shine maza su zake wa maza ‘yan uwansu ma sabaqakum yana daga tsawatar da su da yake yi da girgiza zukatansu da yake yi su dawo zuwa ga shiriya su dawo zuwa ga hankalinsu domin duk wanda ke cikin wannan aiki baya cikin hayyacinsa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke kissanta mana khilabar annabi watan lutu alaihi salam ga mutanensa ya ce ma sabaqakum wannan mugun aiki da kuke yi ai ba wani mutum ɗaya min al'alamin daga halitta shine mutum da aljani sabaqakum biha wanda ya riga ku a cikin wannan mugun aiki ba ku da magabata a cikin wannan mugun aiki ku kuka fara yin shi ku kuka fara yin shi al-insi wal jinni hum su awwalu man ataw tilka al-fahisha su ne farko wanda suka zai kema wannan mummunan aiki na zai kewa maza don haka annabi Lut alaihi salam yake lalata musu yana ma sabaqakum biha min ahad min alalamin ai cewa ma sabaqakum biha min ahad min alalamin watan bulala ce sannan tsawata ce cewa wannan mugun aikin su suka kirkire shi ba su taba ji ba ko a tarihi cewa wasu sun aikata wannan a innakum lata'tuna rijala wa taqba'una as-sabil a innakum a'a yana inkarin wannan mugun aiki ko kuma a'a taubihin su yake yana ursar da su yana tir da su da tir da mugun aikin su cewa a innakum yanzu ku da ta'tunar rijala za ku rika zakewa mazaje maimakon matan da Allah tabaraka wa ta'ala halitta muku dan dan ku wa taqta'una salila kuma kuna yanke tafarki to anan wa taqta'una salila kuna yanke tafarki malamai suka ce wa kanu ya'maluna amalan sayya suna wasu ayyuka daban wata miyagu ghairar liwadi wanda ba liwadin ba to suna da miyagun ayyuka da suke yi kanu yaqta'una sabila ala marra suna tare hanya suna tare hanya to in sun tare hanya aikin da suke yi din wasu suka ce suna tarewa su kwace dukiya suna fashi da makami kenan suna tarewa wasu suka ce a'a bancin ma su tare su kwace dukiya suna tare mazaje kuma su yi musu fyaɗe suna tare mazaje su yi musu fyaɗe ai kaga shi mugun aikin ko da da yadda su biyu duk suka yi suna cikin fushin Allah ko da da yadda su biyu suka suna cikin fushin Allah to kuma bayan munin aikin kuma sai ya gwamu da tursasawa shine fyaɗe da suke yi wa taqtauna sabil kuna tare hanya kuna fashi kuna tursasawa yin mummunan aiki da mazaje watan a hanyoyi wasu kuma suka ce wa taqtauna sabil watan wannan mummunan aiki yanke iri ne domin in kun ci gaba da hidabar da suke musu kun ci gaba da neman maza ai babu yadda za a yi iri ya ƙaru domin hikimar ubangiji ta gudana ƙaruwar iri da hayayyafa ya tabbata a cikin namiji da mace za ka ba hayayyafa tsakanin namiji da namiji ko kuma hayayyafa tsakanin mace da mace sai dai tsakanin mace da namiji to lokacin da suka shagaltu da mazaje suka ban mata kamar sun yanke hanyar iri na ɗan adam wa taqta'una sabil kuma kuna yanke as-sabila tafarki don haka aka ce kanu yaqta'una as-sabila ala al-marra suna yanke watan tare hanya ga masu wucewa li yaf'alu bihimul fawahisha domin su aikata wannan mummunan aikin da su kaga suna tare hanya suna yin fyaɗe wa mazaje wa ta'tuna fi nadikumul munkara kuna zai ke wa munkara mummunan aiki fi nadikum a cikin mazauninku da haka nabi lutsi yana zana musu miyagun ayyukansu ta fuskar yi musu wa'azi waɗanda duk miyagun ayyuka ne a ce ku majalisinku watan dandalinku inda kuke zama ba ku da aiki sai mummunan aiki ba ku da maganganu sai miyagun maganganu maganganun da za su aikata wannan fahisha ita kaɗai ce biyar haka malaman tafsiri suka ce wata atuna fi nadikumul munkara watan in an je a wurin zaman su ba su da fira sai ya za su aikata wannan mummunan aiki ko ko ya suka aikata wannan mummunan aikin shine munkarin da suke tattaunawa ko ko a kai tsaye a wuraren zaman su suke aikata wannan fahisha na zake wa maza shine aikin liwadi wa iyazu billahi sannan kuma aka ce yana daga miyagun ayyukan su su mutane annabi lot din saboda tsananin fajirci har gasa suke yi watan tarihi gasa tarihi wane ne ya fi ƙarfin rihi mai sauti da ƙara to haka suke gasa a ciki saboda tsananin bijira gabarin Allah tabaraka wa ta'ala aka ce duk yana cikin watati wa ta'tuna fi nadikum al munkara kanu idza jalasu fi nadim idza marra dhayfun yace amalu bihi al fahisha amalu bihi al fahisha watan duk lokacin da suka zauna in dai wani mutumin zai wuce ba cikin su ba to sai sun tare shi sun tilasta shi sun mai fyaɗe wato sun aikata wannan mummunan fahisha in ba su samu wani bako ba za su shigaltu da yi wa junansu subhanallah in kuma sun biya buƙatar su sun yi abin da suke nema sai kuma su zo su yi ta gasar rihi wa junansu gasar rihi wa junansu to shine wata tuna fi nadikumul munkara kuma yana daga cikin miyagun ayyukan su su tare suna jifar mutane da tsakon kwali da duwatsu suna izgili wa mutane duk yana cikin wata tuna bina bikum al-munkara fama kana jawab qawmihi illa an qalu itina bi adabillahi in kunta min as-sadiqin fama kana jawab qawmihi ba abinda mutanen su suka amsa masa da shi ai kaga ya musu maganganu in akwai imani masu ratsa jiki ne amma ba abin da amsar mutanensa illa an ƙalu kamar yadda can annabi ibrahimu ya ƙalubalanci mutanensa da maganganun da da akwai hankali da akwai imani za a tsaya a yi tadabburin waɗannan maganganun don a nema musu amsa to amma ba su yi haka ba su ma waɗannan ba su yi tadabburin wannan zance na annabi lutu ba sai kawai suka tafi a cikin bashi amsa suka ce itina bi azabillah kawai sai suka ce ka zai ke mana da azaba ubangiji in kunta min sadiqin in dai ka zamo daga cikin masu gaskiya cikin cewa wannan aikin da suke yi wai mai muni ne to inda gaske yake aikin su mai muni ne to ya zo musu da azabar ubangiji yanzu yanzu ta halakar da su kaji abin da suke faɗa wannan yana daga abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa akhwafu ma akhafu ala ummati fi alqawmi lut ko amalu qawmi lut yana daga mafi tsoron abinda nake tsoratan ma al'umma ta watan aikin mutanen annabi lut mafi tsoron abinda manzo Allah yake mafi tsoron abinda yake tsoratan ma al'umma sa yace amalu qawmi lut to dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin yana cikin mafi tsoron abin da yake tsoratan ma al'ummarsa to girman munin abin ya kai wal iyad billah sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana faɗa yana cewa watan mutum bakwai ranar tashi alkiyama su Allah ko kallon su bai ko kallon su bai yi la yanzuru Allah ilaihim wala yuzakkihim ko tsarkake su bai yi me Allah zai ce da su udkhulun nar ma dakhili ku shiga wuta tare da masu shiga wuta kawai yace al fa'il wal maf'ul wanda ya aikata da wanda aka aikata da shi ma'ana wanda ya aikin mutanen annabi lutu da wanda aka yi aikin mutanen annabi lutu da shi shine al fa'il wal maf'ul to kaji wannan munin wannan watan aiki ya isa kuma Iblis alaihi la'anatullah yana daga cikin abin da ya samu sa'a a cikin abin da ya yi gadirge ga Ubangiji a yarar da ya faɗa ma Allah abin da ya so Iblis alaihi la'anatullah ya ce zai bi diyan Adamu ba dai aka halakar da shi ba aka tsine mishi aka kore shi ba saboda Adamu to shi ko zai bi diyan Adamu yana halakar da su bai daga musu kafa ko ya ce zai bi su ya halakar da su ya batar da su su bace su halaka har su canza halitta Allah fala yughayyirun na khalqallah to wannan yana cikin fala yughayyirun na khalqallah watan Allah tabaraka ta'ala a cikin tsarin sa a cikin hikimar sa yayi mata ne don maza yayi maza ne don mata bai yi maza don maza ba kuma bai yi mata don mata ba amma iblisu alaihi la'natullahi yake cewa sai ya bi su sai sun canza halitta Allah su mai da maza mata sannan kuma su mai da mata maza duka kaga can ya ce su mai da mata maza masu mummunan aiki na maligo kenan su mai da maza mata masu mummunan aiki na liwali kenan to duka tafarki ne na shidan wal iyazu billahi lokaci yayi ko saboda haka za mu tsaya a nan ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyashe mu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam waɗannan duka ayoyi da alqur'ani yake karanta mana wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal mudakkir Allah na karanta mana ayoyin alqur'ani ba dan kun ba sai dan su zamo wa'azi gare mu su zamo wa'azi gare mu su zamo wa'azi gare mu Allah sa abin da muke karantawa ya zama mai amfani gare mu duniya da lafira ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ba mu lafiya akwai sakonni to madalla
alhamdulillah Allah ya amfani da alkhairi Allah ya kada lafiya da zaɓar na albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta aiko da ta kanya da biyar tana neman malam ‘ya'yanta addu'a Allah shirya musu ‘ya'yanta lafiya ta hannun malam sani jandiri. Haka wani bawa Allah ya aiko da sadakar yara dubu yana neman malam wa iyayensu guda biyu addu'a ko kuma matarsa ko kan su yana da duka addu'a wannan shi ne sabon ne.
madalla shi ne saƙonni ba ba shugaban mala abdulhakim a rufe mana da addu'a karmakin Allah bismillah صلوا على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي وتسلم وتكرم وتمجد وتشرف وتبشر على سيدنا مولانا محمد وأن تجعلنا من أمرنا فردا ومخرجا Allah abin da muka ji Allah ka amfani mu da shi Allah ka sa zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya sa ya zama mana shari'a da tsira da kuka da kuka zuwa ya rabbal alamin malam Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja mana kwanan shi Allah ya kiyaye shi da shi da bayan shi Allah ya karfafi dukkan wannan kalma da ya kuwa addini Sheikh Ahmad makaranta baba mu Allah ya kara masa rahama Allah ya kara masa gafara Allah ya kara mai kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yarda Allah ya ba mu albarkashi da goge a wannan makaranta Allah ya hada mu cikin rahamarka duk abin da muka ji Allah ya sa ya amfani mu duniya da lafiya wanda suka aiko da neman addu'a wanda suke nema da alkhairi Allah ya muku wanda suke nema tsoro Allah ya maganta muku Allah ya kai iyayen mu da malaman mu Allah ya kara farka wa jahanan mu da alkhairi wannan jaha ta fara Allah ya ba mu zaman lafiya da kasa baki daya Allah ya ba mu da munani albarka Allah ya ba mu dukkan alkhairi Allah ya kai dukkan sharri اللهم ارحمنا بالقران العظيم وتعلمنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن الليل وأطراف النهار واجعله مثلنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والحمد لله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد